ga tambayoyi kaba haka wani ya ce ana amfani da hotuna makarantu ofisoshi na gwamnati da wurare mai hukuncin ba za su canja hukuncin bayi ba za su canja hukunci ba wannan shari'a ne wancan kuma ra'ayinsu ne da fahimtarsu abinda baka da iko a kai ya za ka yi da shi sai ka gan shi ka ƙi shi haka in doka ce haka suke sawa ka gama yadda za ka yi amma dai kai ka sani a shari'a ga abin da aka ce kuma da ɗan dama dama ma da sauƙi wannan a ofis ne watakila amma mafi muni kamar a ɗakin kwanciyarka laika zo zai shiga ya kasa shiga so hukuncin yana nan yadda yake wanda yake da iko ya cire ya cire wanda kuma shi ba shi mai iko bane ya bashi tunda ba naka bane aiki suka dauke ka ka yi abin da aka dauke ka kawai har ka je ka shiga abin da ba za ka iya ba amma dai hukunci yana nan haka annabi ya faɗa sallallahu alaihi wasallam idan mun tafi akan fahimtar cewa lalle kada a rataya su me illar haramta rataya su mala'ikan rahama bai zai shiga wurin ba illar zahira ce idan kuma kayan da kar ya shiga din shiken Allah gane da wasu kuma suna ganin cewar to ai shi wannan wannan ba shi ne aka haramta a ɗauka ba kuna tare da ni wanne ne aka haramta na zane daga wanne ne mai laifin shi ne wanda annabi yake nufi wanda aka zana ko aka sassaka to su kuma da abin da suka dogara da shi ke to kaga wanda ya tafi akan wannan ra'ayin da fahimtar ga abin da ya dogara da shi Allah gane da wai idan mutum zai ba da zakar amfanin gona sai ya kai buhu goma ko goma sha buhu shida da wani abu ko bakwai ne ko kwano ɗari uku ne ya yi arba'in arba'in sau nawa ne zai ba mu arba'in biyu tamanin arba'in biyu dari da sittin wata arba'in ɗin guda biyu buhu nawa buhu bakwai to duk wanda ya yi amfanin gona ya kai buhu bakwai wanda ake cire mai zakka to sai raba shi idan noman ruwan sama ne sai ya kasa shi kashi goma buhu bakwai arba'in arba'in ɗin nan sau bakwai ita ce wato kwano dai ɗari uku ko buhu bakwai ɗin ka raba shi zuwa arba'in a kashe goma kai sorry sai ka ɗau kashe ɗin shi ne hakin Allah idan na noman rani ne kuma bayi to wannan kashi ɗaya a cikin goma za ka cire rubu'ul ushri sai ka kasa shi kashi hudu sai ka cire kashi daya shi ne hakin Allah sauran ka mai da shi cikin kayanka shi amfanin noman rani amfanin noman rani bai da zakka mai yawa kamar amfanin damana kun san illa ko ba sai na bayani ba na damana Allah ne ya shayar ko shi ma na ranin Allah ne ya shayar na san kwaye za ku ce to wani abin da take nufi abin da take nufi bai kashe kuɗi ba wajen kawo ruwan amma na rani fa ya sayi inji ya sayi mai ya sa tiyo ya tsaya ya jira ya yi ta faffasa wuri ruwa yana bi kaga ya wahala ko ya ɗebo akwai inda wanda dabbobi suke ɗebo ruwan su bayar to shi yasa aka ce zakar an sauƙaƙa shari'a akwai sauƙi akwai waɗanda za ga wata tambaya kenan wanda ana yin sallah in an yi ruku'i sai su taho da gudu suna haƙi sannan sai su rukoyi annabi ya hana irin wannan tsari a sallah idan a cikin minas salati in za ku zo sallah fatuha wa antum tamshun ko wa alaikum bis sakina wa alaikum sakina ku zo wa sallah kuna cikin nutsuwa kuna tafiya wala ta'tuha wa antum tas'un annabi ya ce kar ku zo kuna gaggawa fama adraktum fasallu abinda ku samu ku sallata fama fatakum fa acimmu abinda ya kuma ce muku kuma ku ce kada shikenan sallar ta yi amma an saba annaba a ciki saboda an zo babu sakina babu nutsuwa a ciki amma sauri mutum zai iya sauri rugawa da gudu ne wannan ba hankali a ciki amma sauri ka dan daga kafa dan ka samu wannan ba laifi wanda dai cikin nutsuwa ka zo da haka haramun ne aikata haka wannan ya ce Allah ƙara malar lafiya tare da imani tambaya ta anan shine menene hukuncin wanda zai zo masallaci ya tada sallah lokacin jam'i bai yi ba sai ya yi tasa kawai ya tafiyarsa saboda wani uzuri shi yana da sallah to ai ka ce yana da uzuri ita shari'a tana accommodating uzuri sallarsa ta yi da shi da wanda suka yi tun da yana da uzuri sai dai baka faɗi me yi uzurin ba to in uzurin ne karɓaɓɓe ne a wajen Allah babu laifi kuma son zuciya ne to ya saba wa Allah saboda me ba a so malamai fiƙiu sun hana sun haramta yin jam'i biyu a masallaci musamman inda niyyar ƙin limami da yake yin sallar ko ba a shirye shi ko ba a san sa kona me dalilin ku suka ce ai yana kawo rabuwar kan musulmi duk abin da zai kawo rabuwar kan musulmi haram ne da haka wasu suka toshe kofar ba za a yi jami guda biyu ba sai dai wanda ya makara wannan an sai yana da uzurin makara amma mutane su zo ainihin lokacin ta da sallar masallaci bai yi ba su zo su yi tasu sallar ba uzuri wannan ya kamata a hana su saboda mai fitina amma akwai uzuri watakila an yi wata mutuwa ne za su je wata jana'iza watakila suna kan hanya ne mota tana jiran su kuma lokacin ta da sallah a masallacin saura minti ashirin ko saura minti goma haka wani duk azar ne makbula sai su jam'in su to amma shi ma an fi son su koma gefe inda ba zai ɗauki hankali ba ba a zuwa inda liman asalin inda liman yake wani ya zo ya kabbara ya jam'i sai dai masallacin kasuwa ne amma masallaci wanda yake ratibin masallaci to sallah ɗaya ne ake sai dai inda uzuri akwai uzuri yanzu kamar a wasu wani ɗalibi na daga amerika ingila da sauran ƙasashe na tura wannan saboda yawan musulmi da suke da kuma bambance-bambancen wuraren ayyukansu da lokutansu da kuma matsin masallatan da suke da shi ba zai iya ɗaukar su gaba ɗaya ba kuma zai iya yiwa su toshe hanyoyi da waye kuma hukuma ba za ta basu dan ba ƙasar musulunci ba ne mun sanya suke yi sai su raba sallar juma'a biyu su ce liman na farko ya zo ya hau ya fara hudubarsa sha biyu da rabi daidai ya tsaye da sallarsa karfe ɗaya daidai in sun gama duk su fita da matansu da yayansu gaba daya second sallar juma'a da za a yi ita kuma za a fare ta karfe ɗaya da rabi daidai liman zai hawa ya fara hudu ba a idan sallah karfe biyu daidai disan masallaci disan wajen liman me dalili yawansu ba za su iya ɗaukan wurin gaba ɗaya ba mana wurin ba zai iya ɗaukan su ba sannan hukumar da suke rayuwa a ƙasar ta bara ta taɓa yadda a toshe mata hanya don za a yi ibadar wani ba wannan kuma ba wai sai musulmi ba ko kirista ko musulmi ko ma waye da zai karya musu doka ba kusan yadda za ku da haka haka suke yi da yawa cikin kasashe na turai kaga wannan ana yin jam'i guda biyu amma akwai uzuri ko babu akwai uzuri da haka idan akwai uzuri za a iya jam'i amma dan kiyayya da gaba da kuma kawai kai baka yarda da lokacin sallar masallacin ba ka zo ka haɗa jama'ar ka kana yin sallah kullum kafin a tada sallah a masallaci ka fada wani fara wani jam'i to wannan kam ya kamata a shirya a yaƙe ka da gaske saboda fitina ka kawo in kana so sai ka yi a gidanka ko ka yi a ƙofar gidanka shi kenan ba wanda zai ma magana malam ka mana bayani akan idan liman yana yana yana jan musalla sai da ya yi raka'a ɗaya sai ya tuna ba shi da alwala to malam yaya matsayin wannan raka'ar take sai ya fita shi tasa ce ta lalace in ya fita alwalarsa ta karye kenan to sai ku ku jona wani mai alwalar sai ya wuce yanzu a lokacin laifin yana kansa ne shi kuma ya fita ku sai ku yi sallah ku ku kammala mala Allah ƙara maka lafiya tare da imani idan rigar da mutum ya saka mai hoton a ciki take a ɓoye fa kamar singileti ce kuma da hoton a ciki abin da ya fi kyau kar a saka ta kar a yi amfani da riga mai hoto kwata-kwata a yi sallah amma abinda zai ɓoye munin in aka lullube ta aka rufe ta kaga ai babu hoton ko an lullube hoton to wannan na ɗan dama dama kamar hoto ne da yake jikin gini za a yi sallah sai aka saka masa labule aka rufe shi kaga ai ba a ganin sa to wannan sun ce ya halatta a yi sallar a haka ina fata ana fahimta sai ce yace hoton da aka ɗora akan waya shi ma haka ne a ba haka bane shi ya rufe yake shi ba a rataye yake ba shi a rufe yake Allah ƙara wa malin lafiya da imani idan mutum yana sallah ba a son komai ya gifta ta gabansa don Allah malam muna son ƙarin bayani a kai ta wani bayani in ka zo yin sallah kada komai ya wuce ta gabanka komai ma'ana Allah kake ganawa da shi innal musalli yunaji rabbahu so me yasa aka hana wani abu ya gita a gabanka saboda ai duk abin da kana sallah ya gulla ta gabanka zai fizgi tunaninka ko yaya saboda a lokacin kwalonka za ta ce ga mutum ya wuce ga akuya ta wuce ga dabba ta wuce ga wani ya wuce to wannan ɗauke maka kushu'in da za a yi ɗauke maka tunanin ubangiji za a yi naɗan wannan lahaza ɗin shi ne aka haramta ba a so ne ka yi abin da zai ɗauke hankalinka a sallah shi yasa aka hana yanzu manzon Allah wata rana ya zo yana yin sallah yar karamar dabba ne a gidansa ta zo tana wucewa yana yin sallar da yayyai kar ta wuce dabba fa kawai sai sai ƙara tattakawa gaba sai haɗe jikinsa da gini kawai misali yana sallah a haka nan gini ne sai yar akuya ko ɗan kwikwiyo ya zo wucewa ko kaza ko wani abu zo wucewa yayyai kar ya wuce kawai sai haka sai haɗe sai ya wuce ta ta bayansa saboda haramun ne mutum yana sallah a gitta ta gaban shi haram ne amma ka duba abin tausayi a masallatan mu mala mutum kurin zai tashi sallar nafila sai zo tsakiyar masallaci ko hularsa bai saba ko wani sutura bai saba sai kambara ya jawo mutane laifi kai kuma kana sauri zaka wuce wani ya zo ya kambara sallah shi kadai a tsakiyar masallaci ana ta wucewa duk wanda ya zo sai haka duk wanda sai sai haka wani ya ce ga kambara ya buge shi ya wuce shi ka san hujjarsa shi wannan me yasa za ka zo kan hanyar mutane kai sallah yanzu kawai mutum ya zo kofar masallacin nan wai shi sunna ne wai duk wanda zai wuce sai haka to me yasa za ka in dai ba cika sallah kake ba cika sallah kana da uzuri za a jira ka amma na fila ka zo bakin hanya kuma ana fita shi yasa akwai riwaya da ta zo ta daga cikin malamai in ban manta ba riwayar ibnu kuzaima ko waninsa cewa duk wanda izo yin sallah bai sa sutura ba ya kabbar sallah bai sa sutura ba ko bai tsaya a gaban amudi ba ka wuce ka rabu da shi kurin laifin shi yana kansa saboda me suka ce ai annabi ya faɗa a hadisi cewa kada ɗayan ku ya yadda ya sallah sai da sutura yanzu anan wa ya fara sabawa Allah shi wanda ya kabbara sallan babu sutura da haka duk inda mutum zai wata nafila to ya tabbatar akwai wani abu a gabansa da zai hana ya wuce ba wai ina goyon bayan cewa dan mutum ya zo yana sallah da sa sutura maka tsallake ka wuce din bane a'a duka malamai ku gane ku fahimci hadisin bayanin da suka yi akan ture mai sallah ai ture wanda zai wuce gaban mai sallah wanda ya zo zai shiga tsakaninka da suturarka ne ba sai kun fahimce ni ba wai annabi ya ce wai wai wai mutum yana sallah haka kawai sallah a buɗe ba a'a idan ya zo ga suturarka kuma ya nemi ya wuce tsakanin kai da suturarka to ka yaƙe shi shine manzo Allah ce fal yuqatilhu muttafaqun alaihi ka yaƙe shi in ta kama ka rungume shi ka ɗebe shi ka zuba a kafada ka zubar da shi a can gurin ya halatta amma yaushe in ya saka sutura to a nan gurin shi ya fara saba annabi ya zo yana sallah ba sutura kuma yana da hujjar yaƙe ka ba yi da shi amma girmama sallar da yake yi mutunta ibadar da yake yi sai ka kewaye ka wuce menene iya kiyasin da za ka kewaye gaban mai sallah shine sai ka kiyasta kamar tsawonsa ka ba shi kamar iya tsawonsa sai ka kewaye in ya biyo ka sai ka gudu ka wuce to ai gaskiya ne ah to yanzu misali baran tambaye ku mutum ya zo ya kabbara mana sallah yana can sahun karshe sai kabbara mana sallah yanzu ina nan ba zan wuce ba iya tsawonsa karshe dai shine ko da zai sa sutura iya nan ne ko to laifin ya ƙare gare shi tun da ya zo ya sallah bai saka sutura ba malamai sun yi bayani a babin sutura a cikin sallah da haka shi sa sabon annabi aka ce in dai an zo za a yi nafila rige-rige suke kowa yana neman irin wannan fila din a masallacin annabi akwai filoli shi sa har yanzu ga masallacin annabi an yi maintaining filas filas din saboda amfanin su a rinka yin sallar nafila a bayan su da haka ba daidai bane kuskure ne mutum ya zo kan hanyar mutane ko tsakiyar masallaci kuri kan bara sallah in ba haka bai saka ko wani abu dai haka wanda zai zama zai zama masa mai sutura Allah ganin da wannan ta ce wai ita ce suka samu matsala da ita da mai gidanta ya daina mata magana ya daina kula ta sai dai ita ta yi masa sai da ta masa magana sai ya ce mata kowa fa zaman kansa yake a gidan nan to ajiya sai dai ki fara haɗa kaya kenan to hajiya ne ta aiko tambaya ta ce ita fa wannan kalmar bata gane ta ba ta ce wannan kalmar saki ne koko dai yayi mala ba saki ba ne matsoraci ne mai gidan nan in saki zai ya faɗa mana ya ce ki tattara ki tafi ya sake ki yana gigita ki ne Allah sa kuma ki gigita din mun sha faɗa a karatu don ku huta ku riƙe mala shi saki a shari'ar musulunci wato sakin da babu saɓani a kansa akwai kinaya akwai sarih akwai gairu sarih duk a cikin littafin fikihu to amma don mu huta sakin da babu wani saɓani shine at-talaqu sariha sakin da ya fito fili shi wane wane ya sake wance ya yi amfani da kalmar saki shi wane wane ya saki wance wannan sarih ne la ta ila ayi ta'wil bai bukatar wani fassara sai ka ji yanzu misali in ya ce mata shi wane wane ya saki wance sai ta rubuta wani takarda ta ce wannan ana nufin saki ne ko ba saki ba limaza li'annahu sariha saboda sakin ya fito fili kenan duk kalmar da ba sarihiya ba ne to sai an nemi interpretation ɗinta fassararta a wajen wanda isa kin ta ki tafi gidanku sai an tambaye shi tana nufin saki ne zai iya cewa eh zai iya cewa ba ni ba ke ba saki ba ne kowa zaman kansa yake a gidan nan ba saki ba ne je ki nemi wani mijin ba ni ba ba saki ba ne aurenmu ya ƙare yau duk ba saki ba ne karki sake zuwa inda nake ba saki ba ne ni ba inda buƙatar ki a rayuwata ba saki ba ne duk barazana ne na mazaje matsorata da ba za su iya fitowa fiye su sakin ba to amma wani lokacin mace kakan iya gigita ta ku yi haƙuri mata kuna da albarka kuna da amfani saboda tana da taurin kai ka jefa mata wannan kalmar ka ci gaba da harkokinka kawai in kaga ta tattara kayanta ta tafi gida kaga ba za ka iya ba ka bi kayarka wani ai ya ce tashi ki fitan ki bar min gidana ta ce alhamdulillah ta haɗa kayan da ta tafi ai yana fushi ya ce wannan kuma haukaciyar fa ita fa ta ɗauka saki da ke bari dai in bi ta da kansa shi ya kore ta shi yake ta dawo wallahi irin wani wulakancin mata suke mutane to ba zan ce wulakanci ba shi ai wai faɗa ya namiji ne wai ke da ce ki fitan kuma sai kika fita ke ba kya ganewa wani ya ce wa matarsa in kika kuskura kika tsallaka kofar gidan nan a bakacin aurenki in kin fita a bakacin aurenki wallahi malam yana fita ta fita ya dawo ta ce ka ce in na fita bayan ka fita a maimakon aurena to ina fashe na maka na fita na je na dawo na daɗa ma fita ya ce ai ma'aukaci ya ce ke shi ya sa ba auren kika damu da shi ba to ban saka ba shirme wallahi matan wannan zamanin malam ku daina gaya musu irin wannan kayo mace musamman mace in ta rena ka duk abin da za ka faɗa wallahi ka faɗa ta san da ƙafarka za ka dawo kawai ka san dai hikimar da za ka yi ka yi barazanarka a gidanka akwai hanyoyin gyara su da yawa ba zan faɗa ba yawa amma dai irin wannan maganar da za ka zo ka faɗa kai da kanka ka je wurin kawunta a'a to ai kai kace a bakacin aurenta kuma ta fita to ai malamai sun yi bayani za ka ga shi zai zo da kansa yana neman malamai to yanzu malam ni wallahi raina ne ya ɓaci amma Allah ya sani ni kawai faɗa na idan ka ta fita ni wallahi ba niyya ta saki ba to ba ta saku ba duk kalmar da mutum ya faɗa in dai ba cewa shi ya sake ta ba to ba ta fasa ba ina buƙatar me fassara waye zai fassara mijin shine zai ce ga abin da nake nufi kaddara yana nufin sakin ne kuma ya ce a shi ba saki ba ne laifi yana kansa kuma aurensa halal ne ce ta zamanta kun bayyance ni to Allah ya zaunar da mu lafiya Allah ya sa mu cika da imani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum